الحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاشم وعلى آله وصحبه والتابعين لمنهاج إلى يوم الدين ويوم ما سيدنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زام تجمع دخلاتهم نزم الآء إزية واتو إزية ودتك أواجه ود za a tashi babul aqaid ne ko babi akan aqidu wannan babu shi wanda ya waƙe shi sai dai muhammad ba shi ya ƙara a shi mai iziya mai asalin iziya bai kawo wannan ba amma ya ƙara ne saboda muhimmancin sanin aƙida wato sanin tauhidi a san kaɗe ta allah babu ta ayyana alal mukallafin ma'rifatul ilahi rabbil alamin wa annahu alwahid la sharika lah bi mulkihi wa la nadhira shabaha وأن للحلف إله واحدا سبحانه له الوجود أبدا وأنه حي تعالى بحياة وقادر بقدرة تعلقت بالملك ناتي ومريد فعلمي له الإرادة كما في المحكم يفعل ما يشاء وما يريد جل وعز عالم مريد ومتكلم سميع وبصير صفاته قديمة بلا نذير وكل ما تعلق سوى الحياة فقرة جلالة بالممكنة والعلم والكلام كل بالممكنة والمستحيلات كذا والواجبة والسمع والبصر قد تألقا بكل موجود كما تحققا وواجب علينا أن نعتقد أن الإله واحد تفرد بالملك لا معبود بالحق سواه جل عن النذير والند الإله وأن كل الرسل صادقون وإننا لهم مصدقون وأن ما جاء به خير الأنام سيدنا محمد بر التمام حق بلا شك ولا ارتياب من هول الآخرة والعذاب والحوم والسراد والميزان وكل ما غاب عن الإيان والنار والجنة والأهوال وكل ما كان من الأهوال وستشوف كل ما قد شاءه الإله كان باب وانا بابي ne ta ayyana ya ayyana bisa dukkan wanda suke balagago bisa dukkan wanda yake mukallafi shine wanda yake ya sfantu da balaga tare da hankali wa kullu takalifin bi shar'il aqli ma al bulugi su san ubangiji duk mukallafi wajibi ne ya san Allah rabbil alamin ubangijin halitta gaba daya wanda shi ke tafi da komai na halitta shi ya halitta halitta kuma shi yake tafi da komai nasu ba wani abu wanda ba Allah ne yake tafi da shi ba cewa Allah shi ne makaɗaici ba shi da abokin tarayya a cikin sarauta tasa ba wani kini da za a ce ya yi kama da Allah cewa lalle akwai ubangiji makaɗaici ga halitta wanda wannan misra'in kamar ya ɗauko shi ne daga manzuma ƙurɗubi ko ƙurɗubiya illa iyaka ta wa Allah lil halqi ilahan wahid laysa lahu fi mulkihi mu'anid subhanahu sarki ya tabbata ga ubangiji ubangiji abin tsarkakewa ne daga dukkan wata tawaya da duk wata sifa ta tawaya samuwa ta tabbata ga Allah har abada ubangiji samuwarsa ba ta da iyaka ma'ana wanzaje ne kamar yadda samuwar tasa ba ta da farko ma'ana Allah subhanahu wata'ala ba shi da farko bai da ƙarshe kowa kuma ubangiji tabaraka wata'ala rayayye ne da rayuwa mai iko ne da iko bil mumkinati kudurar da yake tara taya da dukkan mumkini duk wani mumkini kudurar Allah tabaraka wa ta'ala tara taya da shi mai nufi ne kuma shi ma irada tara taya da dukkan mumkini ka san wannan nufi ya tabbata ga Allah fa'alun lima yuri kamar yadda ya zo a ƙur'ani abin kyautatawa ya fa'alu ma ya sha Allah yana aikata abin da ya nufi ya aikata wa wayu da abin da ya nufin samar da shi janna ba ba wanda ya sai ce zai wa Allah tilas akan aikatawa ko tilas akan bari duk abin da Allah ya nufi samar da shi ba makawa sai ya samar da shi duk abin da Allah ya nufi rasar da shi ko ya bashi a halin babu zai bashi a halin babu Aha.
al- alimu a jalla ubangiji ya girmama wa azza ya buwaya alimu masani ne ya sifantu da ilimi murid ya sifantu da nufi
wa mutakallim haka nan kuma ubangiji mai zance ne ya sifantu da magana sami'u mai ji ne basi- mai gani ne sifatu sufofin Allah ba ta da farko sufofin Allah ba su da farko jilalin Allah ba shi da kini ba shi da wanda za a kwatanta da shi
wa kulluha ta'allaqat dukkan sufofin nan na Allah da aka ambata na ma'ani guda bakwai to dukkaninsu suna da rataya siwal hayat amma banda sufan rayuwa hayatu ta'ala la ta ta'allaqu bi shay'in rayuwar Allah bata rataya da wani abu ba sufa ce ta Allah fa udratu kudura iradatu da irada bil mumkina sun rataye da dukkan wani abu wanda yake mumkini ko domin mumkini maujudi ko mumkini ma'adumi ko mumkini da alim Allahu annahu la yujadu ko mumkini da alim Allahu annahu la yu'damu to duk dai kura da irada suna rataya da shi Eh, an ce mumkini iri hudu ne akwai mumkini maujudi akwai mumkini ma'adumi akwai mumkini alim Allahu annahu la yujad akwai mumkini alim Allahu annahu la yu'dam
wal ilmu ilimi kuwa da kalamu sufa ilmu da sufa kalamu suna rataya da duk abin da yake mumkini duk wani abu wanda yake mumkini Allah ya san shi duk wani abu wanda yake mumkini Allah ya yi magana a kansa wal mustahil da ma duk abin da yake mustahili ilmu da kalamu sun rataya da mustahili duk abin da yake mustahili sazawul wajibi haka nan abin da yake wajibi shi yasa ilmu da kalamu ta'alluqin su ya fi umumi ba wani abu wanda ilmu ko kalamu ba su rataya da su ba Allah ba abin da bai sani ba ya san zatin sa zatin sa wajibi ne ya san sufofin sa wa- sufofin sa wajibai ne haka nan ya san cewa bai da abokin tarayya samu abokin tarayya ga ubangiji abu ne mustahili haka nan kuma ya san halittarsa ko abin da za ta yi a ce Allah ya halitta wanda wannan ya shine ja'izi shi yasa sanin uh, ubangiji da kalaminsa sun rataye da duk abin da yake mumkini da duk abin da yake mustahili da duk abin da yake wajibi
musam wal basir ji da gani kuwa su sun rataye ne bi kulli da dukkan maujudi duk abin da yake samamme kamar yadda abin ya tabbata shi yasa sun sun rataye da duk abin da yake samamme daidai wanda samuwar tasa take wajiba kamar zatin Allah kamar tsofinsa ko wanda samuwar tasa take ja'iza kamar halitta kamar halitta wadda Allah ya yi to a saboda ba su samu dai duk sun rataye da su Allah yana jin zatinsa yana ganin zatinsa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yana jin da halittar da ya yana ganinta shi yasa tsakanin sam'u da basaru da kuma kudura da irada akwai inda yake suke haduwa yanzu misali halittar da Allah ya kudura da irada ta rataye da ita haka nan saboda basaru ya rataye da ita amma kudura da irada ba sa rataya da zatin Allah ba ta ba sa rataya da sifofin Allah amma saboda basaru su suna rataya da zatin Allah da sifofin Allah kudura da irada suna rataya ma da abin da ta yi a halicce shi ko da ba a halicce shi ba amma saboda basaru sai wanda aka halitta abinda babu shi to saboda basaru ba su rataya da shi ba amma kudura da irada duk abin da yake mumkini ko da babu shi ko da ba a- ba a halicce shi ba ba a nufa a halicce shi ba to kudura da irada Allah ta rataya inda aka faɗa a baya mumkinun alimallahu annahu la yujadu abu wanda yake mumkini da Allah ya san bayan da za a samar da shi to kudura da irada dai sun rataya da wannan amma san ku da basaru ba su rataya da wannan ba
wajibun alaina wajibi ne akan mu anna taqila mu kudirce anna al ilaha wahid cewa Allah subhanahu wata'ala makaɗaici ne tafarrada ya kaɗaita bil mulki da sarauta in an dangana sarauta ga wani Allah to ta fuskar majazi ne amma gaba ɗaya sarauta ta Allah ce duniya da lahira a ranar lahira sai zama duk mai da'awar sarauta ma ya ba da kai shi yasa ubangiji zai kira limanil mulkul yau a yau mulki na waye ba wanda zai ba da amsa sai Allah ya ba da amsa ga kansa lillahi alwahid alqahhar
za mu abu da bilaki ba wanda ya cancanci abauta masa da gaskiya in ba shi ba duk abin da za a bauta ba Allah ba bai cancanci bautar ba Allah shi kadai shi ya halitta ya cancanci abauta masa
jallalin al'ilahu ubangiji jalla ya girmama an naziri daga kini wannin da ko kishiya Allah ya girmama daga a ce yana da kini ko yana da kishiya wa anna kullu rusul wajibi ne mu gaskata cewa dukkan manzanni na Allah masu gaskiya ne wa innana lahum musaddiqun cewa mu masu gaskatawa ne lalle mu dinnan mun gaskata su da abin da manzanni suka zo mana da shi daga wajen Allah wajibi mu ba da gaskiya mu gaskata da shi
wa anna ma ja'a bi kai cewa da abin da fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi shine shugaban ma'ananmu Muhammad wanda yake wata na cikawa shine cikamakin manzanni kuma shine fiyayye a cikin su haqqun da abin da yazo da shi gaskiya ne bila shakka ba kokwanto wa la ba jayayya a ciki min hawli lahirati daga tsarmatukan lahira irin abin da za a gani na ban tsoro a lahira wal azab da azaba wal hawli da tafkinsa da da siraɗi da ma'auni da duk abin da ma ba ganinsa muka yi ba amma manzon Allah ya zo mana da cewa akwai shi to wajibi ne akan mu mu yadda da haka wannan haka nan maganar wuta wal janna haka nan maganar aljanna wal da tsarmatuka abubuwan ban tsoro wa kulli ma da duk abin da yake kasancewa daga dukkan halaye wa kullu ma duk abin da ubangiji ya nufa ka shine ke kasancewa ba wani abu da zai afko wanda Allah bai nufa ba wal aqsi abin da Allah bai nufa ba a ce ya samu abu ne wanda yake ya koro a koyaushe wanda limana cewa imani itikadu ƙudurcewa ce fa'alami ka san wannan wa'amalul a ara da kuma aiki na gaɓoɓi wa ƙaunin bilfami da faɗi da baki cewa imani ya haɗa ɓangarori uku akwai ƙudurcewa da ake bukata a ƙudurce a zuci akwai kuma aiki da gaɓoɓi akwai kuma faɗi da baki lalle sai an faɗa sannan za a sifantu da imani a haƙiƙa illa iyaka da a ce wani zai yarda da imani da can ba mummuni bane ya yarda da imani kafin ya faɗa da bakinsa sai ya mutu to wannan mafiyan malamai sun ce ai ya riga ya tsira tunda dai a zuciyarsa ya kudurce
summa sannan ka ɗauka kudu- ka kudurce annaka cewa zancen Allah ya kama bi zati ya tsare da zatinsa zancen Allah sifa ce tasa ba halitta bace daga halittarsa inda mai risala yake faɗa kallama Musa bi kalamihi allazi huwa sifatu zatihi la halqun min halqihi
walaysa min kuma ba faɗin halitta ba ne ta ƙara'uhul alsun har suna suna karanta shi wawa fi sud kuma yana nan a cikin zukata ƙarfi zan an kiyaye alfazuhu lafuzan sama da zuhur tsawon zamani waru yace ilahi fiha a lahira haka nan ka yadda cewa a lahira a aljanna wanda suke mummune za su ga Allah za su ga Allah ya rahul muminuna biduni kaifin la yura ba a matsatseniya wajen ganin Allah kalu yace kamar yadda ake ganin rana sanda yini ya kai tsakiyarsa wa zaka fil jannati wannan ko aljanna ne min gairi ba wani tsari yarahu kullu duk wani wanda yake mumuni zai ga ubangiji ba kokonto a cikin wannan
wa kubal qurun a wa minhu an yunzara bil absari lakin bila kaifin walan hisari lil mu'minina iz ja'iz ulqat hadha wa lil muhtari dunyan sabatat wa afral qurun mafificin tsare ko karmil kati tsaran wanda ya cika manzanci da annabci muhammadin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasnani da tsare ko bai da suka zo bayan sa ilimi ka san wannan
wa kubal sahabi mafifici a cikin sahabbai abubakar sayyidina Abubakar umar sannan sayyidina Umar yake bin sa usman sannan sayyidina Usman wa bunu ammi sayyida sai kuma dan amin shugaban halitta sayyidina Ali wal kafu an zikiri a ce musulmi ya kame daga ambatan sahabban nan illa bi in ba da alheri ba hatim abu ne wanda yake wajibi kama amara nan nabi wal bashir kamar yadda annabi mai albishir ya umarce mu da shi kama amara nan nabiyul bashir kamar yadda annabi mai albishir ya am- ya umarce mu idza zikra ashabi fa amsiku in an faɗi sahabbai ku kane ba daidai ba ne kutsawa a haƙƙin sahabbai abin da ya fi tsakanin su ma mikyale wannan lamari ne na Allah ba mu suka yi wa ba da abin da sahabi ya yi ai ba mu yi wa ba inda Allah ya yi wato Allah ya ce ya yarda da shi to sai kuma sewa da ƙarar da lawa an nomina izu ba yi kuna ka tasar shazara ce wasu sabi kuna lawa nuna min almuhajirin wa lansari wallazi na taba ohun bi isanin radiyallahu anhum wa raru anhum to alhamdulillah wannan babin daman da yadda aka fara faɗa gaba ɗaya babu shi a risa a cikin izziya nan gaba daga babu daharati to duk abin da aka karanta a waje in Allah da za mu sake bin sa a cikin risala yau am a cikin izziya za mu sake bin sa a cikin izziya dan abin ya ƙara fitowa masu nufin masu karanta iziyar ita kaɗai sa iya karantawa kenan ko sa iya ci gaba da bin karatun Allah ya mana taimako Allah ya mana jagora ya yanzu ya zama duk karatun da aka yi dai to kuma sai bayan sallah wannan karatun da ake da daddare za a ci gaba da yi har alhamis yadda aka faɗa jiya za a yi gobe lahadi jibi litinin da gata talata har laraba alhamis zai za a ci gaba da yi ran juma'a wanda ranar ne ranar arfa to wannan ba karatun da aka saba yi an sani kamar shekaru biyu ko uku da suka wuce duk rana arfa akan haɗu a buɗe baki a nan kuma akwai yan uwa wanda tun wajen azahar ma suke fara karatun ƙur'ani ake musaffa har zuwa wayewar garin sallah Allah subhanahu wata'ala ya kai mu wakacin Allah ya mana gamdakatar Allah ya hore mana ayyuka na alheri masu littattafan Allah saka musu da alheri malaman mu Allah saka musu da alheri Allah ya yi mana duk abin da yake damu Allah subhanahu wata'ala ya saka mana da alheri ta inda muka zata da ta inda ba mu zata ba Allah ya riko da hannun mu karanta fatiha daya salatul fatihi uku